أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقدار العظيم وبعد الحمد لله يومنا جمعة شاء تقص بوتا نشاء ذو القيدة هجرة دو ديات دو دا أربعين أكو wanda ya daidai da sha bakwai ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan marice na juma'a kamar yadda muna zawiya mu zawiya shekh malam marwan radiyallahu anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a inda muka saba gudanar da karatun littafin ashifa da tarihi kukul mustafa sallallahu alaihi wasallam inda yau in Allah ya so za mu zama na 95 kenan in ba manta ba muna cikin fasili na 29 wanda ke bayani bisa kan abin da ya faru yayin aifuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na daga abubuwan da suke tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam da manzancin shi yawa za mu tashi da ke cewa wa min zalika hirasatu sama'i bi shuhub yana cikin abin da ya faru dalilin zuwa maki sallallahu alaihi wasallam kuma da yake nuna manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi tasa tsaro na sama da Allah ya bayar bi shuhubi da tauraro wanda ake jihon aljannu da su wa qat'u rasid shayatin da yanke dakatan nan na samun labaru da shidanu suke yi wa man'uhum mustiraqas sam'i da hana su da aka yi daga satai ji abin haɗi labari wanda suke a sama wanda suke sanin kowa ne suna hawan juna har su kai sama da abin da aka faɗi na labarin abin da zai zo abin da za a yi sai su zo su sabko su yi dama wasu wanda suke tare da su kamar bukai wannan duk zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wani abin bi ya yanki a haske wadi wa ina la nadri asharun asharun urida liman yawan fil ardi ama arada bi marbu rashada ko kama lokacin wani na kunna a wani na masu na sama ko wajen naha muliyata harasan shari'a mu shuhuba wa ina kunna na kudu min ha maqaidin da sama faman yastami ilana jid lahu shihabar rasada kamar da su suka bada labari koko Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari irin yadda suke faɗi su shedanu bayan da ga yadda suke zuwa muke da muna hawan juna har mu kai ga sama sai mu samu labari mu rika jin abin da ke ba amma yanzu babu dama yanzu jiwon mu ake da wasu irin haske na sarmamu da abin da ya kamata haka nan ba mu sani ba a sharrun orida min fil ardi am arada bi marbun wa shara kai wannan saboda wannan lamari ne da girma ko sharri ne aka so ga mutanen ƙasa am arada bi marbum rashada ko ko wata shari'a ce ubangijin mutanen ƙasan Allah ya so shi ubangijin ya so su da wannan shari'a kaga ce ba san ko me ke akwai dai abin da ke faruwa wannan ba ko me ke faruwa ba sai zuwa ma aki sallallahu alaihi wasallam wa ma nasha alaihi min bughdil asnam yana da cikin abin da ke nuna manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam da annabci shi a mashi da ki da yake nuna wa gumaka tun tashin shi wani ifati an umurul jahiliya da kamewa daga lamura irin na jahiliya ita jahiliya wani lokaci ne da wani tasarrufa duka ake ce musu jahiliya abinda zamanin da ya zo kamun zuwan musulunci shi ake ce ma jahiliya to kuma duwani abu duwansu ayyuka wasu tasarrufa wanda suke ba su dace ba ana ce musu na jahiliya har misali wata rana cikin sahabbai wani ya aibanta wani da cewa shi dan bakan mace ne da labari ya kai wa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai innaka mur'un fi ka jahiliya lalle kai mutum ne akwai jahiliya cikin ka har yanzu akwai akwai jahiliya cikin ka kaga zanzan musulmi ne sun zama musulmi suna cikin sahabbai amma kace ne akwai jahiliya saboda aiki ne irin na wa'ancan mutanen su ne suke ganin wani yahi wani kawai ya yi baki kai baki ba komi ne ba irin wannan abubuwan shi ko musulunci ya zo ya kawo da wannan ya ce ina aka rama kuma inda lahi a takaku wanda ya yi girma a wurin a cikin ku a wurin Allah shine wanda yake cikin tsoron Allah ake ce ala fadar li arabi ala ajami wala li ajami ala arabi babu wani fifiko ga balarabi akan wanda yake ba balarabi ba hakan nan shi babu wani fifiko akan wanda yake ba balarabi akan balarabi kawai sai dai da tsoron Allah aiki ce kullukum min adam wa adam min turab ku dukan ku daga annabi adam ku shi ku adam daga ƙasa yake ku dukan mu da ƙasa da ƙasa aka yi mu kenan da ƙasa aka yi mu to wannan shine kamar to kamewa ma aji sunan duk wani lamurra na jahiliya gashi ya tasa wannan fatara wannan lokacin na jahiliyan ya rayu a wani lokaci amma shi duk wani abin da ake na rashin dacewa a wani lokacin shi bayan shi ya kame daga barin shi wa ma khassahu Allahu bihi min zalika wa hamahu hatta fi satrihi fi al-khabar al-mashhur inda bina' al-kaaba da kuma abin da Allah ya kebance shi da shi ya kare shi kuma har ta da suturta shi rufe al'aurar shi kamar yadda zo cikin labari wanda yake mashhuri yayin ginin Ka'aba. Iza akaza izarahu da ya ja'alahu ala atiqihi yayin da ya doki a gabtan shi sune abin da suke daurawa a kugu. Ala atiqihi dan ya dora shi akan kafadan shi li yahmila alayhi hijara dan ya samu kamar ya gammo da wannan izarin dan ya dora dutse akan shi. Saboda aiki ne da rana ko ga zahin dutse in ka dauke shi da rana ga zahi da ke da kuma bancin zahin ga abu ne mai nauyi in ka bar shi haka nan ga dandan ka faɗanka tana yi waye jima ciwo ko kuma makanta misali wata arra wata arra fasakata ilal ardi lokacin da yayi wannan ya jarraba haka ya ɗauko gyabatan nashi ya yi gammo da shi ya ɗora dutsen sai a shi ne da wata arra sai ya tsiriyanta ya zama kan babu tufa a jikin shi sai ya faɗi ilal ardi zuwa ƙasa a tarar da izarahu bai gushe haka sai da ya mai da wannan jabtan nashi ya sutura kan shi faƙa lahu ammuhu ma balu sai dan uwan mahaifinsa shine Abbas bin Abdul Muttalib sai ya ce masa me me same ka lahiya faƙala inni nuhitu ani ta'arri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni an hana ni da yin tsiraici wannan shi kamar da kissa take mashhuriya shi daga baya dan umar bana shi ke ba labari al-abbas ya ce lokacin da ake roko an an sake ginin ka'aba lokacin ma ake sarsar mai dan shekara 35 to lokacin nan ka gabanin manzanci ne da shekara biyar to sai shi al-abbas ya ba shi shawara yanda za a yi wannan dutse maimakon mara ɗaukar shakar tunda daga itagari ne zuwa cikin gari daga can wurin mai kokari sai mu ɗora kun san lokacin tufafi ba shi mutane ba kawai ka samu ɗan abin da kake ɗar mai jikinka da shi kenan da yawan su mutane kawai cikin tufa ɗaya mutum kamar zane guda ne mutum ke amfani da shi ayi kamar irin ɗin ake ɗarma gaban nan a yanzu kamar wasu alazai suna wadatuwa da sai gani mutum yadda dai ake ina ɗarma ya kai wajen wuyan nan daga baya ɗarme to sai ya ce mu hidda wanda ke gare mu mu yi gammo mu ɗora shi akan kafaɗan mu sai mu ɗora dutse in muka je wajen jama'a muka tunkari mutane sai mu aje dutsen sai mu maida bari ya al'aura mu ya so mai yojan mutane bai mai garrama ba to da ya haka nan annabi sallallahu alaihi yana ɗorawa kenan kawai sai da ya ga ya faɗi ya kife a ƙasa shi al-Abbas ya ga annabi sallallahu ya faɗi ya kife a ƙasa amma ya daga kanshi yana kallon sama sai ce mai lahiya me ke faruwa sai da bai fushi haka nan sai da ya samu ya maida wannan jabtan nashi ya riya al'aura shi sai ce ni an hana ni da yin tsiraici al'abbas shi da ke ba labarai ce bai gushe ba yana koyon wannan magana wai ka a ce wani abu ne ka a ce kan mutane su zargi ma akisu salamun da wani abu kama a ce ko hauka ne ke ko ciwon hauka ne ya same shi ba haka nan mutum ya waɗi ya ce an hana shi ya ce bai gushe yana koyon wannan ba kenan har sai da lokacin da mutane ya bayyana abin ya bayyana ga kowa cewa dai ashe annabci ne ashe wani zaɓi ne Allah yawan ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam tun kamun ya aiko shi ma bai yarda da ya kasance tsirara ba to sai lokacin da yake bada labari to shine wannan kissa kuma da take mashhuriya kamar da wani wa min zalika yana daga cikin wannan abubuwan da suke nuna annabcin annabi sallallahu alaihi da manzancin shi tun kamun tun kamun aika ma izlalu llahi lahu bil ghamami fi safarihi yanda Allah ya sanya al-ghamam gizagizai inda gizagizai suke mai inuwa a cikin halin baraguran shi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a cikin wata riwaya anna khadijata wa nisa'aha ra'aynahu lamma qadima wa malakani yudhillani a uwar mu'mine khadija radiyallahu anha da ita da wa'ansu mata sun ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa'ansu mala'iku guda biyu suna mai inuwa lokacin da ya dawo daga balaguransa fa zakarta zalika limai sarata sai ta ambaci wannan ga wannan yaron nata wanda cikin wanda ke bawanta wanda ta tura shi da ya kasuwanci tare da ma'aiki sallallahu da dukiyarta sai ta hida mai abin da ta gani ni ga abin da na gani lokacin da kuke dawowa na ga mala'iku guda biyu suna man inuwa fa akhbara anna annahu ra'a zalika منذ kharaja ma'ahu fi safari sai ba ta labari ce a ai ni na ga wannan tunda muka tafi balaguro tunda muka hita abin da ake kenan din da ke akwai rana kawai zan ga gizagizai suna mai inuwa duk cikin balaguro haka muka yi balaguron baki da yawa wa qad ruya anna halimata ra'at ghamamatan tuzilluhu wa huwa indaha haka an rawaito daga halimatu sa'diya wadda ta rene shi sai ya damu talar ta mata gare shi cewa ta ga ita ma ta ga wata wata wasu gizagizai suna inuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake oshanta tun yana dan yayi wa ruya zalika ana akhihi min ar-rada arawaito wannan daga dan uwan shi na shayarwa wanda aka shayar da su tare wa min zalika yana daga wannan dai annahu nazala fi ba'di asfarihi qabla mab'athihi ta shajaratin yabisa cewa annabi sallallahu ya sabka a cikin sashen balaguran shi tafiye tafiyensa gabanin a aiko shi karkashin wata itaciya wadda itaciyar nan har ta bushe itaciya ce tsaye amma ta bushe fa'ashau shaba ma haulaha kawai sai aka ga abin da ke daura da ita ya ɗauki tsirrai ya ɗauki yabanya duk ya yi ciyawa ɗan washar wa aina ita ma iccen da yake busashe sai koma ɗanye ta koma har ta ba da ‘ya'ya shi ne aina wanda ta ƙosa iya ita ita ita ce nan fa'ashirakat wata dallat alayhi agsanuha bi mahadari marra'ahu bi mahadari marra'ahu sai ta yi irin hasken da ice ke yi kamar lokacin da yake cikan yabanyarsa shi ne fashira katkin ta yi ƙasa-ƙasa da rassanta dabara da ma'aikisar salam wannan kuma bi mahadari mara ahu gaban wa'anda suka gan shi sallallahu alaihi wasallam ba wai shi kadai ne ba wajen gaban mutane wa mislu ma wa mislu fai'i shajarati ilaihi fi al-khabari al-akhar hatta azallatu hakan nan dai kamar in wannan ta ice wanda aka rawaito cewa lokacin da ya balaguran nan tare da dan uwan mahaifinsa Abu Talib kenan da suka tunkari wannan rahib bahira wanda rahibin nan mai bautan nan bahira sai suka ga innuwa na innuwa ce ta ice ta karkata zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam mutane sun zamana shi ya zo bai samu wuri ba sa can baya kama al'ada shi dai baya kukkusawa cikin mutane inda wuri yana zama ne inda wuri ya suke ya tarda wuri nan bakin nan ne wurin sai zama nan wurin yana baya baya yace ko sai da ga inwa ta karkata inda yake sallallahu alaihi wasallam wa ma zikira min annahu kana la dhilla li shakhsihi fi shamsin wala qamari da abinda ake ambata ko aka ambata wanda ya aka sani cewa annabi sallallahu bai da inuwa a cikin rana ko cikin hasken wata hasken wata ma in wata ya haske yana hidda inuwa to annabi sallallahu shi ko cikin ranan ko cikin watan ka hasken watan ba a ganin inuwarsa bi annahu kana nura saboda annabi sallallahu shi kanshi ya kasance haske ne shi ko haske ai sai dai ya haska a ga inuwa ba dai a haske shi ba a ga inuwar shi وأن الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه hakanan kuda ya kasance baya hawan jikinsa mai tsarki hakanan baya hawan tufafinsa wa min zalika yana daga wannan dai har har wa yau tahdibul khalwati ilaihi hatta uya ilaihi yanda Allah ya sa mai san keɓancewa har zuwa lokacin da Allah ya yi wahayi gare shi lokacin da wahayi ya kusanto kawai sai shi ba ya iya zama cikin mutane sai ya ɗibi guziri ya ta ya rika ya kwanakai yana yana ibada cikin dutsen nan na Hira ya kwanakai in guzun ya kare ya dawo wajen uwar mu ne Khadija ya karba abin da zai shashi ya koma hakan nan da yake yana kebance mutane thumma ilamuhu bi mautihi wa dunuwi ajalihi sannan sanarwar da annabi sallallahu alaihi wasallam da kusantarwar wato da a kaurarsa cewa zai rasu wa dunuwi ajali da kuma kusantarwar ajalinsu da annabi sallallahu ya ba da labari da wannan wa anna qabrahu fil madina wa fi baitihi kuma inda ya ba da labari cewa kabarinsa zai kasance a Madina ne a garin Madina ba maka inda aka yi shi ba sallallahu alaihi wasallam kuma zai kasance a cikin gidan shi ne cikin ɗakin shi dan za a mai kabari duka ya ba da labari ba wa anna baina baitihi wa baina minbarihi rawdatan min riyadil janna kuma inda annabi sallallahu ya ba da labari cewa tsakanin ɗakin sa gidan shi da minbarin shi wata wani dausayi ne daga cikin dausayikan aljanna haka ko abin ya zama sai kasance ashe nan ne kabarin shi gidan nan nashi yake cewa ɗakin shi daga ɗakin nan nashi zuwa mimbari ya kasance wani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wa takhyirin lahi lahu inda mauti da kuma zaɓin da Allah ya bashi yayin wafatin shi da rasuwar shi ta zo sai aka bashi zaɓi a in aka turo mai mala'ika jibrilu cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana yana gaishe da kai kuma yana cewa in kana so sai ya warkar da kai kuma ya isan ma duk wani abin da ke damu ka shikenan a hasa mutuwa in ko kana so sai ya gafarta mai karɓaran ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni abin da Allah ya so shi nake so duk abin da zaɓin Allah shi nake so wa mashtamala alaihi hadithul wafati min karamatihi wa tashrifihi wa salatul malaikati ala jasadihi da kuma abinda hadisin nan na wafatin ma'aiki sallam ya taro na daga karamcin da Allah ya ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma girmama shi da zarjin tashi da sallah ta mala'iku da suka zo suka yi a sa jikinsa mai tsarki mai daraja gabanin ma mutane alama rawaina fi ba'dha afsa irin yadda muka rawaito irin hadisan kenan yake cewa cikin sashen ruwayoyin wasu izani malakil mauti alaihi da kuma neman izini na mala'ikan mutuwa wanda yi zuwa ga ma'aiki sassalam walam ya ta'azin ala ghairi qablahu amma mala'ikan mutuwa bai taba neman izinin wani ba gabanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a shi ma zai zo da ya zo sai da ya tsaya bakin kowa ya nemi izini in zai shiga shine ke sallama in ya izini ya shiga in kuma ma ba izini bai koma to wannan ma a kisa salama kadai ya samu wannan in ba kawai sai daga ganshi a tada annabi Musa lokacin da ya zo mai zuwa na farko ya inganta shi ma cikin hadisi ya zo mai zai karbar shi haka nan kawai sai daga mala'ika mutum wanda da ya nuna mai karbar shi ne ya zo yi shi mala'ika a shi annabi Musa da ke yana da zafi sosai sai kaudawa mala'ika ma sai da idan idan mala'ika ya hita to dai daga baya ne ya yarda aka karɓar nasa to amma shi manzara su sanar bai ma shigo gidan ba sai da aka nema shi mala'ika mutuwa sai da ya nemi izini aka bashi izini sannan ya shiga dan darajarsa da girmansa da isarsa sallallahu alaihi wasallam wani da'ihim allazi sami'uhu alla tanzi'u alqamisa anhu inda ghaslihi da kuma kiran da masu yin wa'aki sallallahu alaihi wasallam wanka suka ji a wankan wankan da za su yi mai sallallahu alaihi wasallam bayan ya kaura to suna tsakanin suka ce a to an tube rigan da ke jikin ma'aikin sallallahu alaihi ko ba an tube ba suka ce an kira shi aka ce a an kira su aka ce a ku mai wanka haka nan kar ku tube mai rigar sallallahu alaihi wasallam wa ma ruya min ta'azi min ta'aziyatin khadri wal malaikati ala baiti da kuma abin da aka ji na ta'aziya wanda bawan Allah nan khadir wanda akan ce annabi ne mafi rinjayen da magana an ce dai waliyin Allah ne Khadir wanda shi ma an je magana sa shi wanda tabbatacce yake shi yana cikin wanda Allah ya tsawaita rayuwarsu ko lokaci yana nan to an je magana shi ta aziyan da yamma yan gidan ma'aiki sallallahu alaihi haka nan mala'iku an ji a rika jin maganganun su na ta'aziya inda mafi yayin wafatinsa ila ma zahara ala ashabi min karamatihi zuwa dai abinda ya bayyana ga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam daga girman sa ko karamcin sa wa barakati da albarkarsa fi hayatihi wa mautihi a cikin rayuwansa albarkan da suka gani da haka nan wa mautihi ma bayan kauransa sallallahu alaihi wasallam kasti sukai umara radiyallahu anhu bi ammihi kamar irin neman shayarwa da sai na umar yayi da dan uwan mahaifinsa shine al-abbas bayan wafatin ma'aikin sallallahu alaihi ya ce da muna neman muna tawassuli da ma'aikinka amma yanzu muna tawassuli da amin ma'aikinka yake yake wadda suka da da yawanci sai na Umar kuma ya ce Allah ka sha da mu Allah ya shayar da su saboda sun yi tawassuli da amin annabi sallallahu alaihi wasallam albarkatin annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarruku ghairu wahidin bi zurriyatihi da kuma neman albarka na mutane da dama da suka yi da zurriyan annabi sallallahu alaihi wasallam sharifai jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma yana cikin bi abubuwa na daraja da ɗaukaka wanda suke nuna annabci da cikin manzancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a nan ne wannan fasalin ya kare sai fasali na ƙarshe a cikin wannan babin alfasilu salasun shine fasali na talatin tazhilun wa khatima shiko jange zane ga abin da ya gabata wa khatima kuma khatima ce cikamaki ne kasance cikamaki ne na babin gaba daya shi ko jange za abin da suke ake yi da tazili taqibi ne zowa da wata jumla wa'ansu maganganu da suke bayan wa'ansu wata magana a kawo wata magana irin ta wanda za a rihe magana da ita al-qadi abul fadl rahimahullah al-qadi iyar shine abul fadl baban fadl Allah ya ji kansa yana cewa kada a taina fi hazal babi ala nukatin min mu'jizati wa biha hakika mun zo da wa'ansu nuktoci a cikin wannan badin na daga cikin mu'jizojinsa wanda suke wara-wara shi nukat kwanakin bayan muna ta waɗi ita nukta nukat jami ne na nukta nukta ba nukota ba shi tana kama ma da nukota amma ita nukta da ni da da wato mai bancin maimakon ka ya kasance kafin ne maimakon ta ya kasance fa'u ne ita wacce nukta kawai dashi take ne shi ko nukta abin da ke in dashe ne ya kasance dashe baki cikin wani jiki fari baki daya abin da ke zai bayyana wata wani abin da nake alama ce da an ganta ba sai an nuna ma mai gani ba ko ko dashe hori cikin jiki wanda ke dukan shi baki ne aka samu wani dukan wani misali wani abu wanda ke fari fat sai a samu wani dugo baki bakin a cikin shi to shine nukta to irin wasu abubuwa ne suke mabayyana dai haka wanda yace mun zo da su a cikin dangance da mu'jizoshin Annabi sallallahu alaihi wanda suke kuma ware-ware wa jumalin min alamati nubuwatihi muqni'a da kuma wasu jumloli wasu maganganu wa'anda suke masu gamsarwa dangance da annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallam fi wahidin min hal kifayatu la gunya a cikin ɗaya ma daga cikin wanda muka kawo akwai isarwa da wadatuwa wa taraknal kathira siwa ma zakarna duk da haka nan ba ɗaya muka kawo ba mun kawo da yawa to duk da yawan da muka kawo ce mun bar da yawa kuma kuma bayan abin da muka ambata wanda muka ambatan nan kaɗan ne daga cikin da yawa waqtasarna min al-hadisi tiwali ala ainihin garadi wa fasil maksidi ko maksad kuma mun takaita daga cikin hadisai wanda suke dogaye afsa ainihin abin nihi da kuma abin da yake shine fasil maksad shi abin da ake nihi fasil maksad shine zubdatul maksud suka ce kamar a ainihin kwayan abin nihi shi ne ke ƙwayen abin nihin ƙwayar tashi shi ne aka zo da shi in ba ka ba alfas shi ne kamar rubutun da ake saman saman zobe shi ake ne fas shi ko almaksad ko almaksid shi ne dai almaksud kin abin ne wamin kasir wamin kasir alhadisi wa garibiya alama saha wa shahar in aka dunkule abin ne da yana cewa mun takaita daga cikin hadisai wanda suka zo masu tsayi muka kawo abin da yake shine dai abin nihin wato kwaye ce muka kawo muka bar sauran maganganu masu yawa hakan nan muka takaita daga wa min kasir hadisi wa garibiya muka takaita daga hadisai waɗanda suke masu yawa wanda suke kuma garibai garibi wanda ma mutum ɗaya ne ya rawaito hadisin dai ko da ma ingantacce ne kasance dai mutum ɗaya ya rawaito shi yace muka muka takaitu daga kawo su irin waɗannan alama sahha wa shtar sai muka takaitu a bisa abin da ya inganta kuma ya shahara illa yasira min gharibihi mimma zakarahu mashahir la'ima sai dai in kaga mun kawo hadisi garibi sai dan kadan wanda ba yawa daga garibi shi ma wa'anda zakarahu mashahir la'ima wa'anda suke shahararru cikin jagororin ilimin hadisi suka ambace shi wa zafnan isnada fi jumhuriha talaban lil ikhtisar kuma ce mun shahi dangane na hadisin za kawo ce an wane an wane an wane an wane ko mun kawo mun rika kawo gundarin hadisi a cikin mafi yawan hadisan da muka wade shi ma talaba lil iktisab dan neman takaitawa wa bi hasbi hadha al babi law tuqsiya an yakuna diwanan jami'an ya isa wannan babin shi kadai da an bibiye shi ya isa ya kasance littahi wanda ke mai jami'an mai tarowa يشتمل على مجلدات عدة wanda shi wannan littafin zai tattaro a mujalladai waɗanda suke masu yawa mujalladai kamar yanzu wannan wannan da muke da kaga littafi ne ɗaya yana da juz'i biyu insha Allah muna kokarin muna tsammanin yau mai ida juz'in na farko to kamar ɗaya wannan da inda an bibiyu hadisai wanda suka yi bayani bisa kan mu'jizojin Annabi sallallahu alaihi wasallam da an yi littattafai irin wannan da yawa bisa kan wannan inda an bibiyo annan hadisan ba dan mun takaita ba wa mu'jizatun nabiyina sallallahu alaihi wasallam azharu min sa'iri mu'jizatir rusul bi wajhayn yace kun mu'jizojin annabi mu siya da mutu Allah tabbata gare shi sune mafi bayyana daga sauran mu'jizoji na manzanni yace ta huska guda biyu aduhu ma ɗayan huskan nan guda biyu kasaratuwa yawanta yawa وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها كما cewa ba a bai wani annabi sallallahu alaihi mu'jiza ba sai face sai annabi mu an bashi irin wannan mu'jiza aw ma huwa ablagu mina ko ko abinda ma yahi waccan mu'jiza ta wanda aka ba wancan annabi wa qad nabaha nasu ala zalika hakika mutane yana ni maluma sun farkar a wannan fa in arattahu kai ma in kana so ka gane haka fa ta'ammal fusul hadha al-babi wa mu'jizati wa mu'jizati man taqaddama min al-anbiya taqif ala dhalika insha Allah ka lura da fasaloli na wannan babin da kuma ka lura da mu'izoji na wa'anda suka gabata na daga annabawa in kai haka lalle zaka tsaya akan wannan zaka gane wannan bayanin da ake ma insha Allah ya so wannan ko mu a gurguje za mu iya mu tuna wa'ansu abu kaɗan wato ɗaya kawai mujizan annai musa yana cikin mujizan annai musa alaihi salam cewa shi wani dutse yake buga sai ruwa ya kekkece a ga ruwa sun bulla daga wannan dutsen har ya zama an samu wato kita na ruwa har goma sha biyu adadin wato butsun wanda suke na bani isra'ila suke tare da shi annabi alaihi salatu wasalam an ba shi irin wannan mu'jizar shi da suka zo shi wato su ma mutane suke nema da suka nemi annabi Musa ya shayar da su shine aka ce ya doki wannan dutsen da sanda shi dutse ya buga da sanda shi aka samu wannan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam mutane da aka rasa ruwa shi hannunsa ya sanya cikin wani makayi aka ga ruwa na bulbula ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam daga yatsanyinsa tsakankanin yatsayi duk kawai aka ga ruwa na bulbulbul mutane dubunnan mutane suka sha da dawakunansu aka yi wanka aka biya dubukatu wannan in ya za ka gama ta da waccan mu'jiza a yan san dutse daman yawa ruwa sukan yakan kita a yawa daga kamar yadda yake zuwa cikin alkwari mana haɗi tashakaku akwai wanda suke tsagewa ruwa ya fito daga jikinsu وإن من الجمال لما يشقق فيخرج منه منه الماء وإن من الجمال لما يشقق daga cikin duwatsu akwai abin da yake akwai wanda yake tsatsage ruwa suna ita daga shi mu ma wannan kogin mu na kasar Niger wanga wanda ake cewa Isa ai ainihin shi daga dutse ne ko na futa jalo ne ko futa toro ne futa jalo ne ko futa jalo wanda ke can gine yake ko yawa daga wannan dutsen ruwa ke da to ashe ba abin mamaki ba ne ba sosai kamar yadda zai zama a ce ruwa ya isa daga yatsanyu abin da ke sa daga yatsanya kowa san jini ne to wannan karan sai ga ruwa ya hita kaga wannan mu'jizan in abin mamaki ne wannan ibada mamaki to ire-iren wannan ne ce in ka lura ka diba mu'jizojin annaba duk wani annabi ka ce ma ga mu'jizar shi to ka tsaya ka lura za ga annabi annabi mu alaihi salatu wasalam Allah ya bashi irin wannan mu'jizan kai ba ma irin ta ba wadda ta yi ta wancan annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma kaunuha kasiratan amma da aka ce wato ɗayan wuskan an da aka ce mu'jizojin annabi sallallahu alaihi sun yi sun yi mu'jizojin wanda aka ba wa annabawan da suka zo gabanin sallallahu alaihi wasallam ta huskan yawa kasance ta mai yawa ce fa hazal qur'an wannan alqur'an a kullu mu'jiza shi dukan shi alqur'ani mu'jiza ne wa aqallu ma ya qawli ijazu fi inda ba'd al-a'immat al-muhaqqiqin sura abin da yake mafi karancin abin da yake kasancewa mu'jiza ne a cikin alqur'ani a wurin sashen jagorori ma'abuta ta hakiki cikin malama wanda suke ma'abuta su kankancewa shine sura guda daya wata sura ce suratu inna a'tainaka al-kautsar wannan take ce mafi karanci wanda mafi karancin sura daga cikin surorin alkurani au ayatin au ayatin shi kadar ya koko aya guda ɗaya daga cikin wato kwatankwacin ita wannan suran a ce a ɗauko aya guda ɗaya daga cikinta wa za mu faɗo ila anna kulla ayatin mina kaifa kanat mu'jizatan sashen malama ya ce cewa kowace aya ko ta yaya ta kasance kowace aya ta alkur'ani minhu daga alkur'ani ake ni to mu'jiza ce wa za da akharuna wasu manuma sun kara sun ce aya ba kowace aya ba kawai ba anna kullu jumlatin muntazimatin minhu mu'jiza kowace jumla wadda take tsararriya kowace magana wadda take tsararriya a cikin qur'ani magana ma ba aya ba to mu'jiza ce wa in kanat min kalimatin aw kalimatan ko da wannan maganar ta kasance daga kalima ɗaya ce ko ko kalima guda biyu bi ba gani ko inda aya ce ta alkurani mai cewa mudahammatan to wannan ma ko ko kawai inda masu aje aya ma yayin wannan huruful muqatta kamar qaf ko ko nun iya wannan ko da wannan man akadi ya dace wal hakuma zakarnahu awwalan li qawli ta'ala to amma abin da yake gaskiya shine abin da muka ambace shi da farko wato cewa dai sura dai ita ce mu'jiza sura ɗaya kwatankwacin sura dai shine zai zama mu'jiza a likauri ta'ala saboda faɗa Allah madaukakin sarki fatu bi suratin min misli Allah ce wayi to ku zo da kwatankwacin sura ɗaya daga wanda take kwatankwacin alqur'ani ku zo da sura ɗaya wanda take kwatankwacin alqur'ani fa huwa aqallu ma tahaddahum bi shine mafi karancin abinda Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu tahaddi da shi ko alqur'ani yama kafare tahaddi da shi ma'a ma yansuru hada min nazirin wa taqiqin yaqulu basdu yace to wannan wai abin da yake gani kenan tare da kuma abin da zai taimaki wannan ra'ayin na daga duba da taqiqi wanda inda za a shimfiɗa shi zai tsawaita wa idza kana hada fa fi wa idza kana hada in wannan ya kasance fa fil qur'ani min al kalimati nahwu min sab'atin wa sab'ina alf kalima wa nayyif in ina kalmomi da aka ce to akwai cikin alkur'ani abin da ya kasance kwatankwacin kalima dubu saba'in da dubu bakwai da kuma wani ƙari a ce ala adadi ba'adihim afsalisahim sashen malama wa adadi ina a tsaye kalkausar shi ko adadin kalmomi na wannan surata ina a tsaye kalkausar ashiru kalimatin kalmomi guda goma fatujazzi'u alqur'ana ala nisbati adadi kalimati ina tsira kalkausar sai in inda zaka yayyanka zaka jazza'a zaka yi wato juz'i juz'i yanki yanki da alqur'ani amsa nisba ta adadin kalimomi na ina tsira kalkausar zaka same shi aziyar min min sabati alaf juz zaka samu yadda yahi yanki dubu bakwai. Kullu wahidin min ha mu'jizun fi nafsi kowane yanki daga cikin wannan yankunan kenan zai zama mu'jiza ne abu ne mai gashiyar zuwa a cikin kanshi shi kadai kanshi wato kowace kalima kenan. suma ijazuhu kama taqaddama bi wajhayn sannan shi alqur'ani yana kasancewa mu'jiza ne ta huska guda biyu sani ba daga ban koro karatu kuma sai dai shi ma lokaci ya muna halin shi za mu dakata a nan sai mu tashi na wurin Allah ya so koko tunda mun kuzawa ga huska ta biyu za mu ida wannan ita ce huska ta farko idan mu ya ce wannan mu'jiza alkurani koko mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam sun sun yi bayyana a sauran wannan bayyanan kamar ko ta yawa ko kuma dai ta bayyanan ta hita wahili sun yi ya ce ta huska guda biyu to wannan ita ce huska ta farkon da muke ciki mu ida dangane sai mu sai mu tashi a huska ta biyu Allah kai mu sati na gaba yawa yace shi alqur'ani yana za mu'jiza aka ce ta ta huska guda biyu tariqi balagati wa tariqi nazmihi hanyar balagan shi kwarewan magana shi kwarewan magana da fasahan magana tashi balaga wa dariki nazmi da kuma hanya ta tsarin shi haduwan shi tsarin kalmomin yadda suka hadu fasara shi kulli juz'in min hadha al-adadi mu'jizatani kenan wannan adadin da muka ce idan aka ce kowace kalma an samu kalma yadda dubu bakwai yanki dubu bakwai to yanzu wannan kowane yanki akwai fuska ta balaga akwai fuska ta tsarin magana kenan ya zama ya ya zama ninki biyu kenan daga dubu uku kenan sai a ce dubu goma sha hudu misali shi ne ce fasara fi kulli juz'in min hadhal adad mujizan cikin kowane adadi sai a samu mujiza guda biyu fata ba afal adadu min hadhal wajh sai adadin wannan ya linku ta wannan waskar suma fi wujuh ijazin ukhra sana akwai wasu huskoki na ijazi na gajiya zuwa wasu na daban min al min min al ikhbari bi ulumi al ghaibi ta huskan ba da labari da ilimoma na gaibi abinda ba a san shi ba ko abinda da ya wuce ba a sani ba ko ko wanda zai zo ba a sani ba fakad yakunu fi fi suratul wahidati min hadhihi tajzi'ati al-khabaru an ashiya min al-ghaib zai iya kasancewa a cikin sura guda daya daga min hadhihi tajzi'a daga irin wannan yankin da aka yayyankawa za a samu labari na daga wasu ababe na gaibi kuma kullu khabarin minha bi nafsihi mu'jiza ko labari ɗaya daga cikin ta shi ma mu'jiza ne a cikin karan kanshi fatada'afa al'adadu kasratan ukhra sai adadin ya ƙara lunkuwa yawa a yawa wato wani wani yawa shi ma na daban kuma suma wujuhu li ijazi al-ukhar allati zakarnaha tujibu tadhif sannan akwai wasu huskoki na ijazi wanda muka ambata bancin ba da labarin gaji kuma suma kuma za su wajabta lullunkuwa kuma هذا في حق القرآن وانا اتكين حق القرآن ني فلا يكاد يأخذ العبد مؤج... فلا يكاد يأخذ العبد معجزاتي kirje baya kusanta ma ba da ya riki ma'ana ya taro mu'jizojin annabi sallallahu ma'ana ba ka iya kirga ba iya cewa sun kai dubu kaza wala ya hawi la hasru barahina haka nan shi ma wato takaitawa bata isa ita ma ta taro hujjojinsa ba tun mana a hadisul warida sannan kuma wannan abin da shayar qur'ani ne sannan akwai kuma abubuwan da zo cikin hadisai wanda suka zo wal akhbaru sajiratu anhu sallallahu alaihi wasallam da dai wa su labaruka wanda suka zo daga gare shi tsiyana mutum Allah tabbata a gare shi fi hazihil abwab a cikin wannan kohoyin a cikin wannan babobin wa amma wa amma dalla ala amrihi da kuma abinda a yayi da abin da yayi nuni afsa lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hadisan da suka zo suka ba labari cewa wannan addinin zai ci gaba zai cika zai kai inda duk inda rana ta kai sai ya kai shi ma abu da kai duka an yi ma'aji sallam ya yi wa ya bar duniya duka addinin bai wuce jirgin larabawa ba sai da abin da ya leko nan habasha kawai amma kuma gashi yanzu abin ana ta gani duk inda ya kai ko ina da ko ina wala akhbaru sadir anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-abwab wa amma dalla ala amrihi bima asharna ila jum ila jumali yablughuna wal min hadhihi ya daga abubuwan da muka yi nuni zuwa wasu jumloli na nasa wanda zai kai kwatankwacin wannan a nan zan takaita kenan nan ne karshen huska ta farko Allah kai musati nan gaba sai mu tashi huska na biyu insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق أخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين